tare da alaramma Yusuf Suleiman daga jama'are. Alaramma Yusuf Suleiman daga jama'are bismillah, Malar Rabi'u Baraubal a matso kusa saboda yanayi na lokaci, in Allah ya yarda mun san dai saƙonni yana isa ‘yan midiya falyuballigar ga'iba a shahid waje za kuma Allah khairan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل السلامة والنجاة والفوز فيما جاء به الرسول وجعل الضلالة والقفلة والهذلان في اتباع الهوى والصلاة والسلام على رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها amma ba'adu ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon amsa wannan gayyata muna roƙon Allah ubangiji ya karbi abin da muke yi a matsayin ibada dokta da ya sauka yanzu abin da yake magana akai shine musulmi su ji tsoron Allah su tsare mutuncin addinin su domin suna da abokan gaba a ciki suna da abokan gaba a waje wannan maganar da dokta ya faɗa sai na ga yana da kyau in zamo na ƙulla a jikin nasa cewa kowane mai hankali in ka zauna ka natsu a yanzu za ka gane a najeriyance da a duniyance musulmi yana cikin ƙasƙanci duk wanda yake da natsuwa da addini a jikinsa ya yadda musulmi yana cikin kaskanci a yanzu musulmi ne a duniya za a kashe shi kuma dan uwansa musulmi bai sai kukan kashewa ba sai dai a goye musulmi ne za a maka ƙarya a ce kai kaza ne kuma kai ka san ba kazan bane kuma dole sauran duniya su yadda cewa kai kaza din ne wannan shine makircin da ke tafiya akan mu a Najeriyance shi ne makircin da ke tafiya a kanmu a duniyance musulmi ya yadda cewa yanzu yana cikin ƙasƙanci ne yana cikin tsoro yana cikin damuwa yana cikin bala'i jihohinmu ne aka rufe makarantu an rufe a inugu ne an rufe a fatakon ne ba a rufe ba kowane damuwa da barazana da musiba ba mu da kwanciyar hankali ba mu da nutsuwa ba mu da ɗaukaka ba mu da daraja haka Allah ya siffanta musulmi masu imani Qur'ani yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa من mu'min عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة na'am
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Qur'ani abin da ya siffanta masu imani da aiki na gaskiya shine man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ya ce wanda ya aiki na kwarai daga namiji ko mace kuma yana mai imani na gaskiya Qur'ani ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Qur'ani ya ce wallahi tabbas wallahi za mu ji yadda shi rayuwa na natsuwa na kwanciyar hankali na daɗi wannan dukkan malaman tafsirin duniya sun yadda hayatan ayyiban a duniya ne za a yi shi wala nujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna shine za a yi a lahira a ba mutum aljanna shine a lahira amma hayatan ɗayyiba rayuwar natsuwa rayuwar kwanciyar hankali rayuwar jin daɗi ya samu natsuwa ya ji bayar tashin hankali shine in ya rike Allah sai Allah ya bashi to yanzu wannan rayuwa na kaskanci rayuwa na takaici rayuwa na tashin hankali babban arne ya raina ka karamin aine ya raina ka kuma in ya buga da kai baka da nasara anya ba ma da matsala a alakanmu da Allah lokacin da abokan gaba suka buga da musulmi a Uhudu aka kakkashe musulmi musulmi suka gudu suka bada baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka buje shi aka yar aka karya masa hakori jini na bin sa ana ce kutila Muhammad kutila Muhammad da musulmi suka dawo Madina ana analysis ana tattaunawa aka ce yaya irin wannan abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a filin yakin nan ga wani ga wani ga wani me yasa kaskancin nan ya same mu sai qur'ani yace innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamas tazallahum ash-shaytan إن, إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استبله الشيطان ببعد ما ولقد كسبوا عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم نعم والله إن الله إن الله شكور حليم إن الله شكور حليم Qur'ani yace innal ladina tawallaw minkum yawmal takal jam'ani hakika wanda arna da musulmi suka buga annabi na wurin sayyidina abubakar na wurin sayyidina umar na wajen wani na wajen wani na wajen kuma aka karya musulmi lagon su ya karye suka gudu suka bada baya Allah yace innamastazallakum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu Shaidan ya kaskantar da su ne saboda sun karya dokan Allah, sun karya dokan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kaskantar da su a gaban abokan gabansu. Allah ya ce ya yi haka ne don ya zama darasi ma dukkan al'umma na baya da cewa in sun sulhunta da Allah suna addini na gaskiya aikinsu bai saba da hurshin bakinsu ba Allah zai ba su kwanciyar hankali Allah bai zai ba su ɗaukaka kuma Allah zai ba su nasara a kan abokan gabansu Allah ya ce tun da ya yi ya zama darasi walakat afallahu anhum dukkan wani sahabi da ya gudu ya juya baya an gafarta musu na baya ɗaya su ɗauki darasi abinda nake nufi a nan shi ne gaskiyar maganar shi ne alakanmu da Allah akwai matsala in ba mun gyara alakanmu da Allah ba wallahi abinda kuke ganin nan nan da wanda Allah ya raya shi zuwa shekara ashirin a Najeriya wallahi in musulmi a irin wannan musulunci muke tafiya sai zaƙin karatun Kur'ani sai zaƙin murya sai haddan hadisai sai zazzala tafsiri ga cin amana ga son duniya ga rashin gaskiya ga rashin mutunta addini wallahi tallahi za mu sha mamaki a ranar kiyama wallahi ba ayoyi kare ba ba hadisai kare ba dukkan mutumin kirki a duniya ya tabbatar da wannan a lokacin da aka yi yakin kadisiya dalilan yakin kadisiya mutanen farisa ne kun san a lokacin daular farisa da rum su suka fi kowace daula karfi su ne suka ce za su zo su yi ciran muruci wa madina Sayyidina Umar a lokacin shi da sarkin musulmi ya tara manyan fadawansa aka shawarta a karkacin shawari aka ce a ji a tunkare su. Da aka ɗibi soja a karkashin komanda Sa'adu bin Abi Waqas da aka kama hanya kafin a isa Farisa sai aka samu tawagan 'yan kasuwa suka ce kai wannan tawaga ta kasa mata shiga Farisa ta yi yaƙi. kafin mu bar farisa soja kawai wanda aka rikurutin an rikurutin mutum dubu ɗari da ashirin. da bukatan a yi tunani a kan wannan yaƙi sa'ad bin abi waqas sai ya kira komandodinsa da ya kira komandodinsa suka yi zama sai suka hukunta a yi rubutu wa sayidina umar su yi sansani a yi rubutu wa sayidina umar a gaya mishi labarin da suka ji da halin da farisa ke ciki umarnin da sarkin musulmi su ya bayar su yi aiki da shi da sarkin musulmi ya karanta takardarsu sai ya dauki alƙalami ya rubutu rubutun na da tsawo ba za ka iya kawo shi anan ba ko Sheikh Abubakar a cikin tarihin Islam ɗinsa bai kawo wasikan gaba ɗaya ba amma a farkon wasikan bayan sayyidina Umar yayi introduction yace amma ba laqad alimtum anna adadana laysat ka adadihim wa quwwatana laysat ka quwwatihim ya ce amma bayan haka kwamandodina ku sani yawan musulmi dama ba daidai ne da yawan arna a duniya ba ƙarfin musulmi ba daidai ne da ƙarfin arna a duniya ba haka ne a yau ko ba haka ba ne yawanmu da arna ɗaya ne ƙarfin yakinmu da arna ɗaya ne sarki musulmi umar yana gaya ma kwamandodi ya ce ba yawanku ko rashin yawanku nake ji muku tsoro ba karya dokan allahnku nake ji muku tsoro in kun tsare addinin Allah, Allah zai tsare ku, in Allah ya tsare ku, abokan gaba ba za su samu nasara a kanku ba, sai ya ce wa iza sharattu muhum fil masiya fan nasiru lil akwa iza lam yujad al atqa yace in kun yi tarayya da abokan gaba a wajen karya dokan Allah suna zinace zinace kuna zinace zinace suna cin amana kuna cin amana suna cin hanci a office kuna cin hanci a office suna damfara a coci kuna damfara a masallaci suna cin mutuncin yan wasu kuna cin mutuncin sharattumuhum fil masiya sai sayyidina Umar yace fa nasrul lil aqwa idza lam yujad al ataqa nasara sai ya zama wani mai karfi in ba samu wanda yafi tsoron Allah ba saboda haka in muna son nasara in muna son kwanciyar hankali in muna son mutunci a gaban arna wallahi tallahi mu gyara tafiyar mu Qur'anin da muke karanta shi ilimi na karuwa tsoron Allah na raso raguwa tajawidi da kira'a na karuwa imani da ihsani na raguwa wallahi in ba mun canja shi ba wallahi akwai matsala a cikin tafiyar nan kuma kowa zai je ya gane matsalar ko ba za mu iya baya ba amma in mun tsaya ma Allah arnan Najeriya su yi kulle-kullensu, arnan duniya Amerika su yi kulle-kullensu, kowa ya yi kulle-kullensa, Allahnsu wallahi ba zai bar su su yi nasara a kanmu ba. In Allah ya gane da gaske muke addini ya tsaya mana ba kafirin da ya sai zama mana barazana, iyan surkumun lahu, fala galiba da kun.
Iyan surkumun lahu, fala galiba da kun.
Wa iya zulkun.
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينشركم من بعده Na'am.
وعلى الله فليتوكل
Ƙur'ani ya ce, المؤمنون Iyan surkumullahu, in kun bi Allah da gaske, ba ku ci amanan Allah ba, ba ku zama musulman baki ba, ba ku zama musulmin kira'a ba aiki ba, ba ku zama musulmin karanta tafsiri ba aiki ba, ba ku zama musulmin ƙarya da cin amana ba, in Allah ya ga addininku, Allah ya tsaya muku, wallahi fala galiba kullakum duk duniya ba wanda ya sai rinjaye ku. amma in kun yaudari kanku kuna addini da bakinku gabanku baya tabbatar da abin da bakinku yake faɗa wa iya hazulkum in Allah ya kaskantar da ku fa man zallazi yansurukum min ba'di waye ya isa ya taimake ku in ba Allah ba Allah bai damu da kai ba in kana faɗin ƙarya da bakinka kuma aikinka baya tabbatar da abin da kake aikatawa Allah ubangiji ka ba mu ihlasi wannan ba wai ga shugabannin musulmi ba kai shugabannin arna ma sun fi tabbatar da haka ku tuna ba na ce muku yakin kadisiya ba na muku maganan farisa ba to kwamandan da ya fi kowane kwamanda cin mutuncin musulunci da walakanta musulunci shi ne hurmuzan wasu littattafai da ga suna rubuta hurmus wasu littattafai da ga suna rubuta hurmuzan ga dairin littafin da ka karanta shi wannan komanda ya ci mutuncin musulunci ya ci mutuncin sahabbai ya kashe mutane ya kashe mutane ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai wata rana sayyidina umar ya tura wata tawaga na yaki karkashin wani sahabi da ake kira ahmad bin qais tawagan ahmad bin qais ta tafi aka buga da tawagan hurmuzan hurmuzan aka kama shi kamun kajin gidan buki da aka kama hurmus aka rike shi anab ya zo ya gan shi ya ce wannan komanda ba za mu kashe shi ba ba za mu kashe shi ba ya ce ku kama shi ku ɗaure shi a kai shi madina sarkin musulmi ya je ya gan shi da idon shi aka kama anab bin kais anab bin kais ya ba da wakilai aka kama hurmus aka kai shi har madina da ya je aka kai shi wa sarkin musulmi musulmi duk sun taru sun ji labarin an zo da hurmuzan sarkin musulmi ya ga hurmuz da idonsa ya gan shi da kambun zinari da komai ɗinsa ya ce ma komandojin musulmi su zo su canja masa tuba aka mai da shi ɗaki aka cire kayansa aka rataya masa mayafi ya fito ya tsaya a gaban sayidina umar daga shi sai mayafi sayidina umar ya ce al'an ya ce sai yanzu to sai sayyidina Umar yayi wasu maganganu guda uku ku saurara da wayannan maganganu da kyau magana na farko sai sayyidina Umar yace a gaban sauran musulmi duka sai yace alhamdulillahi allazi azalla hadha wa asha'ahu lil islam yace godiya ya tabbatar ma Allah Allah da ya kaskantar da wannan komandan arna da ire-irensa Allah ya kaskantar da su wa musulunci sai ya juya ga musulmi sai ya ce ayyuhal mu'minun tamassaku bi hadha ad-din wa tadu bi hadi nabiyyikum al-karim wa la taqturannakum ad-dunya fa innaha garrara sai ya fuskanci musulmi ya ce ya ku musulmi ku rike wannan addini ku san riko da wannan addini shi yasa Allah ya mana abin da ya mana ya ba mu nasarar da muka yi واعتدوا بهدي نبيكم الكريم كما كشريع ده شريع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي ولا تبطرنكم الدنيا كركو بري الدنيا يرودكم karku bari son duniya ya rude ku ku manta da Allah karku bari son duniya ya rude ku ku ci amanan Allah ba yayi magana na biyu ba sai ya koma na uku sai ya ga komandan arna sai ya fuskance shi sai kace yace hi ya hurmuza كيف رأيت وبال القدر وعاقبة أمر الله سيأتي كي كوماندان أرنا يا كاكا ساكبكون شن أمانة دكما كرشن الأمر إن الله magana hurmuzan din amsan kawai dan bayar sai saukin Allah komandan arna sai yace ku saurara ku ji an ce man lokaci yayi daga na fadi abinda sarki komandan arna ya gaya wa sarkin musulmi Umar daga na isarin Allah da dan sauka kowa ya saurari maganan don Allah ku saurara da kyau sako na nan a cikin sa ku saurari wannan magana na komandan arna komandan arna hurmuza sai yace ya Umar kawai ya juya bai kira shi sarkin musulmi ba bai ya san kowa na kira shi amirul mu'minin sai yace ya Umar laqad alimta annahu qabla maji'il islam فلم يكن الله معنا ولا معكم قلبناكم ولما جاء الإسلام ورديتم به وكان الله معكم قلبتمونا yace masa kai ya Umar ka sani gabanin zuwan musulunci ba mu tare da Allah ba ku tare da Allah Allah baya tare da ku Allah baya tare da mu yace Umar ka je ka dubi tarihi duk inda mu Farisa muka yi yaki da ku Laraba muna karya ku ba ku taba nasara akan mu ba ya ce amma walamma ja al'islam da musulunci ya zo waraditun bihi kuka yadda da musulunci kuka yi addini na gaskiya wa kana Allah ma'akum sai Allah ya kasance tare da ku gallabtu muna gashi kurin jayenmu in muna son nasara mu bar yaudaran kanmu kowa ya yi addini na gaskiya kowa ya san kuskurensa kowa ya kusan kuskuren gidansa mu gyara kuskurenmu tsakaninmu da Allah in mun gyara Allah da ya so mu in mun gyara da mu samu nasara kuma in mun gyara arna ba za su yi nasara a kanmu ba wallahi tallahi in ba mu gyara ba in muna tafiya irin wannan tafiya ne wallahi nan da shekara goma zuwa ishirin wallahi abin da ya ci doma wallahi ba zai bai awai ba sauran makwabta da aka yi nasara a kansu wallahi ba za a bar najeriya ba fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور رابي براوبال الله يساكا دا الخيري ‘yan uwana masu albarka bisa ga dukkan alamu wannan